wannan fasali zai bayani akan abin da ake ce riba da Allah ya haramta wa Allahu al-bai'a wa harrama riba ya harimu riba riba ya halatta ya haramta ribal falli riban ƙari wato shine ciniki na samun riba ba wahala ka ba mutum rance ka ƙara mishi kuɗi haramun ne wa riban na sai da riban jinkiri wannan ba ka ƙara masa ba ne ya ci bashin ka ne lokacin biyan ya yi bai biya ba ka ce to zan ɗaga maka ƙafa in jinkirta maka ka ƙara min kuɗi haramun ne wa huwa takhir sai ne fassara nasa'i din nan shine ba nisa'u ba nasa'i nisa'u mata nasa'i jinkiri wa huwa takhiru shine jinkiri akan ya ƙara kuɗi awon naƙari ko kuɗi fin naƙari a cikin kuɗi wa huwa azhabu bizahabi shine zinari da zi bil fillati da azurfa azhabu zinari wato kaman ka tambayi malam me kuɗin yace azhabu zinari wal fillati da azurfa fala yajuzu bai'u dirhamain bi salasatin bi halata sai dirhami biyu a biya da uku ba sai dai biyu ya zama da biyu in kana da wani irin dirhami ni ina da wani iri to mai canji ka bani biyu in baka biyu amma in baka uku ka bani biyu babu wala bai u dirhamin bi dirhamin hakanan sai da dirhami ɗaya da dirhami amma shi ma haramcin shi ila yaumin ba lokacin za a zartar ba ba ni dirhami ya zo ka sayar mun amma gobe in baka a'a bai halatta ba wala ya juzu illa hawa ha ganawa ganaka aw sa'atin ko da sa'a ɗaya misali wa bayar murabahati cinikin ba da riba cinikin ɗora riba kenan ya izin ya halatta ta ce wani eh a nawa nawa abubuwan nan suke wurin kai ce kowane ɗaya ya kama mun a kaza to zan baka riba ko kashi ɗaya daga goma goma ne na saya sha ɗaya ka ce albarka sha biyu albarka sha uku albarka har inda kuka yi itifaki haka ɗin ya halatta lakin amma malam ya ce alhamba abin da ya fi so wato abin da aka fi so hilafuhu saɓaninsa me yasa aka fi so saɓaninsa likasaratin bayani don dole za a buƙaci bayani mai yawa alal ya kan mai sayarwa yana yi wa abin nan wani wuri ka je ka ɗauko ka sayo ka kawo akwai abin da za ka iya tunawa ko wanda za ka iya tunawa ba misali in kaya mai nauyi ne duk inda aka mirgina shi kuɗi ne misali ka je kai kana cinikin buhu duk motsa shi kuɗi ne inda ka saya a sa a mota kuɗi ne a ɗauko a motan kuɗi ne a sauke kuɗi ne duk ba sai ka yi tunanin wannan kayan bayani shi ne abin da ya fi soyuwa dai a saba haka saboda yawan bayani akan mai sayarwa fi a cikinsa bari ba mayansa da yawa zai manta mayan lurru abin da zai cuce shi auye su ko ya rabkanwa fayyantaƙinu zinu hankalin sai ciro min shayin daga wani abu ila gairihi zuwa wani abun saboda haka kawai in ka zo da abinka nawa za ka sayar mun kararan sayar maka a yi ciniki ya baka riba ko da riban ya kai ninki biyu ne ba damuwa wala ya je zufil bai ita dilisu maguni bai halatta ba a cikin ciniki wa huwa kitmanu aibi silati kaman ka tambayi malam mai maguni shine ka boye aibi sila wato abin sayarwa din kai ka san yana da aibi sannan ka ka boye aibin kamar zamanin da akan je in za a sai da bawa a kasuwa sai a sa mashi riga wanda yake rigan duk tawada da gani sai a ce ya iya rubutu kudin shi daban to irin wannan ko ko a'a a shuɗanya kaskantacce da mara kyau kaskantacce da mai kyau to dukkan waɗannan haramun ne ko ko a gauraye nono da ruwa duka waɗannan haramun ne ka bar nono nononsa ruwa ka bar shi ruwansa mai sayan ruwa ya saya mai sayan nononsa duk waɗannan yin su haramun ne ko kuma ka jika nama a cikin ruwa ya kumbura duka waɗannan haramun ne wajibu alalba'i al'ikhbaru ya wajaba akan mai sayarwa ya ba mai saye labari bi kulli shayin dukkan komi halin da sil'an yake ciki wanda idan akhbara bihi al-mushtari idan ya ba mai saye labari da shi kan larrabatu kuɗayensa za ta yi karanci wajiba alaihi ya wajaba a kansa an yi bayyana ya bayyana masa annahu cewa shi ya kada ala kaza ya kulla akan kaza wani kada anhu kaza ya biya kuɗi kaza sannan a ba da riban wallahu alam Allah shi ne musulmi albabul ashiru babi na goma a cikin fara'ili fara'ili gado gado na annabi ya ce rabin ilimi ne wanda ya samu ilimin gado ya samu rabin ilimi to kuma yana da lugogi da yawa wato lungu-lungu da yawa su daga abin da ya kamata mutum ya sani ya san suwaye 'yan uwa wanda suke cin gado wannan da za mu zana makoyan wanda suke cin gado za ku ji su a jumlatan amma ba ma wai duka suke cin gadon ba wani zai iya ci lokacin da wani baya nan ba wai duka wanda aka zana maka mazajen nan za su ci gado a lokaci ɗaya ba a za a ce in wani na nan sai gaba wani na nan wani ba zai ci ba ko ko in wani na nan zai tashi daga rabo kaza zuwa kaza to anan dole ne kasancewa suwaye a yan uwa shari'a ya ce a ba gado wanda Allah ya raba shi ne shi alwarisuna magada minar rijali daga mazaje ashiratun mutum goma ne mutum goma nan za ka ji dukkansu ko dai ya zamo ɗan uwa ne na jini na dangantaka ko ya zamo an haɗu ta wajen aure ne ko ya zamo a an haɗu ta wajen walitaka mana bawa ne aka saya aka yanta waɗannan sababba guda uku in ba su ba gado sai an samu sababin wannan to goma nan da zai gaya maka haka ake rubutawa amma sha biyar ne saboda kiyasi za ka ga wani in an faɗi wani zai ce to wani ma zai shigo saboda kiyasi shi ne ce mutum goma ne maza al'ibnu ɗa shi sa akan ce ɗan tsotso ɗan tsotso nan gaba ɗan tsotso wato ɗan da ka haifa da kanka ma'ana da matarka ba ɗan wa ko ɗan ƙani ba wabnuhu da ɗan ɗa wayin safala ko ya yi ƙasa ma'ana ko da ɗan jika ko da ɗan ɗan jika wal abu uba yana cin gado wal jaddu uban uba shine kaka shi ma yana cin gado wayan ala ko da ya ɗaukaka ko da ba kakan ba uban kaka ne walahu ɗan uwa mullakan sai ce maka sake babu ƙaidi mana sake babu ƙaidin nan shi ɗan uwan nan akwai wanda aka haɗa uwa da uba shi yake ce ma ɗan uwa shiƙiƙi akwai wanda aka haɗa uba kaɗai sai a ce ɗan uwa da abbi akwai wanda aka hada uwa kadai sai a ce dan uwa da ummi shi yasa malam ya sai maka mullakan amma dan uwa shakiki shine yazo to sai aka ce to ai me yasa shi dan uwa shakikin nan ya shiga da a saboda uban su daya uwan su daya to in an rasa shi ba ga mai uba daya to abin da ya jawo ta uban nan shi ma ya shigo to dan nan shi da ummi ba wanda aka hada me yasa ya ci saboda uwa to shi ma a jawo shi sai ya ce dan uwa shakiki shi ne farilla ɗan uwa da abbi ya shiga da ummi ya shiga wabin lahi ɗan ɗan uwa shakiki in ba shakikin kenan ko auli abin ko ɗan ɗan uwa da abbi wa in ba uda ko ya nisanta wal ammu ammi ɗan uwan uba ba ɗan uwan uwa ba ɗan uwan uba yake cin gado ammi kenan a shaƙiƙi wanda yake shakiki zai ci gado aule abi ko dan dan uwa da abi sai ya ce dan uwa da abi ya shiga wabnuhu idan babu shi sai ɗansa ya shiga wa'in Allah ko da ya ɗaukaka wa zauji da miji wa maulan ni'ima da maulan ni'ima shine malin ya ce huwal mutuku shine mai yanci wal warisatu magada minan nisa'i daga mata sab'un bakwai ne zaka ji shi ma an sa goma albintu ya wadda ka haifa yar tsotso wa bintil ibni da yar ɗa yarda yarda ba yar ya ba laraba suna ce banuna banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'u rijalil abaidi ya'yan wanda suke ya'yan ya'yan mu maza amma ya'yan ya mu mata to ya'yan mazajen gidan wasu ne can ba nan ba sai dai ai zumunci na wayin sabalar ko ta yi ƙasa wal jaddatu kakanya wato uwar uwa kenan wadda ta haifi mahaifiyarka ta ci gado sannan wadda sai a ce yar uwa wanshikin kaka wadda ta haifi uwa ta uba ta shiga wayin alal ko na ta daukaka wal ukhtu yar uwa ita ma shakikiya labiya ta shiga li ummiya ta shiga wa zawjatu da mata wa maulan ni'ima da maulan ni'ima wato can baya ce huwal mutiku ومن على هؤلاء wanda ba waɗannan ba kabil ummi kaman uban uwa ai kaga kakanka ne ko amma uwarka ya haifa ba zai zo gidanku ya shiga do ba zai a gidan shi wa min ukhti dan yar uwa ai ba gidanku ta haife shi ba wani gida ta haife shi zai a can gidan ya ci amin shi fa huwa min zawil arham yana daga cikin mabota zumunci la yarsiyan bacin gadan komi bari mu duga jaddawalinsa نعم بكني يعني اها masu gado daga mazaje goma ko goma da sha biyar misali zaunar da shi haka ko zai dauka haka eh a inda zan yi daɗin rubutun gane mai iya nage can nan na zo ɗaga shi haka yaba aka ta akwai gyara ka ɗauki wannan ina yaba yayi na goma ne amma malamai an yi kiyasin biyar kiyasin biyar sai mu ce maka ɗa wato ɗan tsotso ɗan da ka haifa da kanka sai ɗan ɗa yana cin gado kamar yadda muka yi bayani ba za su ji gado lokaci ɗaya ne ba amma shi yana cin gado sai gaba za a rarrabe maka wanda inda wannan wani ba zai ci ba sannan uba yana cin gado sai kaka wato uban uba yana cin gado sai dan uwa malam zai ce maka mudulakan dan uwa wanda yake cin gado wanda kuka hada uwa ɗaya da uba ɗaya shi yake ce mashaƙiƙi a nan sai malamai su ce to dan uwa da abi ya shiga waɗanda aka hada uba kawai ba tare da uwa ba sai ɗan uwa li ummi wanda aka hada uwa kawai shi ma ya shiga kaga wannan baya cikin goma guda biyun nan dan dan uwa shakiki wato dan wannan kenan dan dan uwa da abi ya shiga wannan baya cikin goma shi ma kaga an samu uku gari sai ammi shakiki dan uwan uba wanda kuka hada uwa da uba da shi ubanka da uba da shi uwansu ɗaya ubansu ɗaya shi yake ce ma ammi shakiki to ammi da abbi ya shiga ammi da abbi ya shiga kaga shi ma baya cikin goman wannan kiyasi ne dan dan ammi shakiki shine dan wannan yana cin gado dan ammi li'abi shi ma ya shiga shi ma kiyasi ne kaga biyar dinnan sun karu sannan azzauju miji wa maulan ni'ima ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kaga goma kaga kiyasin biyar an gane an gane mu koma masu cin gado daga mazaje mutum goma mutum goma haka ake rubutawa a littafi amma kiyasi ya ce sha biyar saboda dalilai na farko ɗa ɗan tsatso ɗan da kai ka haifa da kanka yana cin gado ɗan ɗa jikan kenan wanda ɗan ɗanka ya haifa yana cin gado sai uba gashi yana cin gado uban uba kaka yana cin gado ɗan uwa shekiki wato ɗan uwan da kuka haɗa uwa da uba yana cin gado ɗan uwa li abi wanda kuka haɗa uba kaɗai yana cin gado ɗan uwa li ummi yana cin gado wannan shi sa aka ce in an ce ɗan uwa shekiki sai a ce ɗan uwa li abi ya shiga ɗan uwa li ummi ya shiga don baya ciki a asali sai a ce ɗan ɗan uwa shekiki ɗan wannan kenan ɗan ɗan uwa li abi ya shiga don shi ma baya asali sai a ce ammi shakiki wanda da babanka da shi sun haɗu uwa da uba ammi da abbi ya shiga wanda suka haɗa uwa kawai uba kawai da ubanka ɗan ammi shakiki ɗan wannan kenan ɗan ammi da abbi ya shiga to waɗannan duk guda biyar in zaka ba zai ka ce ya shiga ya shiga ya shiga tunda ba asali suke ba sai ka ce azzauju miji wa maulan ni'ima to waɗannan idan ka kiyaye su su ne masu cin gado amma ba dole ne su ci gado lokaci ɗaya ba ba idan mun je can gaba za a warware maka yan wani na nan wani bai ci yan wani na nan wani bai ci ko yan wani na nan wani zai ci kaza ne ba zai ci kaza ba a nan za a nuna maka cewa in wani shi kadai ne zai iya cinye kuɗin duka a nan za a nuna maka in wani shi kadai ne ba zan iya cinye kuɗin ba to waɗannan dai su ne mazaje ga su goma ɗinnan da aka zana maka sai alwari satu magada daga mata su kuma bakwai ne ga su nan sai mu ce albintu yar tsotso tana cin gado yar ɗa tana cin gado yar ɗa ba yar iya ba yar ɗa ‘yar da ɗanka ta haifa ba ‘yar da ‘yarka ta haifa ba, don ‘yar da ‘yarka ta haifa a gidan wasu ta haife su ba a gidanku ba. Sai uwa tana cin gado, sai uwarta uwar uwa kenan tana cin gado. To a nan sai aka ce uwar uba ta shiga, abin da ya jawo uwar uwa ta ci uwar uba ma za ta ci. sai ‘yar uwa shaƙiƙiya tana cin gado sai a ce li'abiya ‘yar uwa li'abiya ta shiga ‘yar uwa li'ummiya ta shiga kaga wannan kowanne an ce ya shiga saboda ba su a cikin kiyasi sai ya ce azzaujatu mata tana cin gado maulatin na'ima wanda ta yi yanci tana cin gado kaga in ka duba daga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wadda aka gaya maka ga kiyasin guda uku to a kiyaye waɗannan waɗannan su suke cin gado a musulunci to a gaba za a nuna maka cewa wannan zai ci kaza wannan zai ci kaza in wani na nan wani ba zai ci ba in wani na nan ba zai ci ba akwai wanda in shi kadai ne ma zai kwashi dukiyan duka akwai wanda in kuma shi kadai ne ba zai iya cinye dukiyan ba ko da ba sai dai akai baitul mali assalamu alaikum wa shine malam yace wa ma ada haulai wanda duk ba waɗannan da aka zana ko a maza ko a mata ba fa ummin zabil arhami sai dai a ce ma abocin zumunci ba su a cin gadon komi salamu